بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatun da muka fara zama da ya gabata wannan zama wannan karatu na ilimin hadisi ne wanda muka ɗauki almanzumatul baikuniya za mu rika karantawa mun fara da muqaddima a cikin wannan ilimi tukuna mafi muhimmancin abin da aka faɗi a cikin karatun da ya gabata shine maganan Abu Shama al-Maqdisi akan cewan ilimin hadisi a wancan zamanin nasu sun kasu gida uku ne wanda ya faɗe su kuma ya faɗa muhimmancinsu wanda kuma muka ji alhafiz ibn hajar yadda ya munakashan su ya kuma ƙara kyautata fahimta ya ƙara kyautata bayanin su domin fahimta abu shamat al-maqdisi ya ce ilmoman sun kaskashi uku ne akwai ilimin haddan matani da sanin fiqhunsa shine mafi girma a wajensa sai abu na biyu ko ilimi na biyu a cikin ilimin hadisi shine ilimin matsalahul hadis wato sanin yadda malaman hadisi suke amfani da mustalahat ɗinsu da kuma bayani akan rijal da tarajum ɗinsu da sanin adalansu jarh wa ta'dil nasu sannan ilimi na uku shine rubuta hadisin da rahilat da kuma neman ijaza da sauransu to anan daga nan ne wa'annan abubuwan guda uku aka ce ilimin hadisi yankasimu ila riwayatin wadiraya ko da yake wanda ya fara wannan abin ba wani shahararren malamin hadisi ba ne al'allama ibn al'akfani shi ne wanda ya fara raba ilimin hadisi ko zuwa riwaya wadiraya ba ko ya fara rabawa ba shi ne ya fara yin ta'arifi ta'arifi irin na malaman mantik na ilimin hadisi domin malaman hadisi ba irin malaman usulul fiqh bane ba suka damuwa da tahrirul ta'rifat da tadqiq da wane ne ba mafi yawan su kawai idan suka faɗa abu ba sa tsayawa ta'rifin sa da sauransu ko da sun yi ta'rifin ma to ba ta'rifi ne irin na al-haddul jami'ul mani irin na malaman qawaid ilmin mantiq ba to wanda ya fara ta'rifin ilimin hadisi akan ka'idojin malaman mantiq shine wannan al-allama ibn al-akfani ne wannan kuma babban malami ne a ilimin tarihi ilimin adab ilimin falsafa ilimin tib likitanci da ilmoma da yawa ya shahara da su yana da zurfin ilimi a cikinsu amma bai shahara da sanin ya shahara da sanin tarihi amma bai shahara da sanin hadisi ba ba fanninsa ba ne sai dai ya rubuta littafinsa asnal maqasid wanda a cikin littafin yana bayani ne akan 'yan muqaddimat na ilmoma wato kaman al-muqaddima al-ilmiya wannan wanda aka sani suke zuwa cikin baitocin nan inna mabadi kulli ilmin ashara al-hadd wal mawdu'u thumma samara haka dai har zuwa karshen baitoci uku to sai ya kawo na ilmuma da yawa a ciki sai ya kawo na ilmul hadith shine ya raba zuwa ga ilmul hadith riwayatan wa diraya al-hafiz as-sayuti a cikin tadribur rawi ya dauko wannan zancen nasa wannan daga cikin wannan littafin nasa shi asnal makasid din kuma da ya kawo maimakon ya dan yi bayani shin wannan abin yayi daidai da malaman hadisi ko bai daidai da shi ba sai bai yi ba duk da yake wasu malamai na zamani sun gano cewa wannan tarifa din da shi ibnul akfani yayi ba daidai bane akwai kuskure a ciki abin da yasa kuma shi alhafizu sawibi bai mai da hankali wajen abin nan ba saboda wato gyara wannan abin ba kila saboda bai ma gane akwai kuskure a cikin tarifat din ba domin shi al-Imam Sayyid yana daga cikin wanda suka haramta ilimin mantiq saboda haka bai shagaltu da ilimin mantiq ba shi yasa mantiqiyan bai gane kuskuren da ke cikin wannan tarif din ba Ibn al-Akfani abin da yace yace ilmul hadith yanqasimu ila riwayatin wa diraya yace ilmul hadith riwayatan shine sanin wato ilmul hadith riwayatan shine naklo ma udifa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine wato bangaren da ke magana akan riwaitan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tara su waje daya wannan shine ilmul hadisi riwayatan ya dauko ne daga kalmar rawayar wi in aka ce rawayar wi kaga ana maganar riwaya ne sai ya ce to abin da yake nufi kenan shi kuma ilmul hadisi dirayatan to ai tun daga kalmar daraya dire an san cewa ana nufin sani ne sai ce to wannan kuma yana nufin sanin hukunce hukuncen hadisin ne ta sanin cewa ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne wannan shine ilmul hadisi dirayatan a wajensa sai dai matsalar da ke cikin wannan tarifin ya watsar da wasu ilmoma masu yawa wanda suke da alaka da ilmin hadisi in muka duba maganan abu shama wanda alhafiz ibn hajar ya yi ta'aliki a kansa ya ce ilmoman nan sun kaskashi uku ne kuma a cikin ukun nan inda za a ƙara rarrabe su za su ƙara faɗi ne su kai goma sha ƙila zuwa sama da haka ma in fact al-imam ibn salah a cikin littafin sa muqaddima bayan ya kawo aqsam a farkon littafin bayan ya kawo aqsamu ilmi al-hadith ko anwa'u ilmi al-hadith a cikin littafin sa wanda suke guda 65 yace ba wai wannan shine karshen abin da zai yiwu ba ba shine karshen aqsam din ba ba kuma shine karshen abin da zai yiwu ba a'a kawai ni dai na kawo wasu daga cikin mustalahat din malaman hadisi ne ko kuma ilmoma daga na malaman hadisi yace akwai ilmoma da masu yawan gaske wanda kowane ɗaya daga ciki da mutum zai karar da rayuwar shi wajen bincike a cikin wannan ilimin zai iya karar da shi bai gama kure shi ba mana ya karar da rayuwar shi a cikin fannin alhadithu shaz kadai yana son sai ya kure wannan ya tattaro hadisai shaz na duniya yayi wannan yayi wannan zai iya karar da rayuwarsa ba tare da ya kai ƙarshen wannan ilimin ba almuhim wato ibn al-akfani ya watsar da wasu ilmoma da yawa saboda shi ya mai da hadisin kamar matani ne da mutsalawul hadis kadai bayan ba matani ne kadai da ilmin da mutsalawul hadis shine kadai ilmul hadis ba bayan matani akwai sharhin matani din akwai gharibul matn wato alfaz ghariba da ake da ke ciki akwai mustalahul hadis wanda shine mustalahat din malamai akwai ilmul jarhi wat ta'dil wanda shine magana akan ruwa din nan da tarihinsu da adalansu da rashin adalansu da haddansu da rashin haddansu sannan akwai magana akan adab na rubutun hadisi da na ansan hadisi da na bayar da hadisi da rihilat da sauransu wanda dukansu sashi ne na ilimin hadisi amma tarifin nan bai kawo ba wanda inda a ka'idan ilimin mantik ne wanda shi ma a kansa ya gina tarifin sa za mu ce wannan tarifin naka bai yi ba domin laisa jami'an wala mani'an bai tattara ainihin dukkan ilmomin hadisi ba saboda haka bai zama cikakken tarihi ba shi yasa aka sami malamai daga baya suka zo suka dinga munakashat na wannan tarihin daga cikin waɗanda suka yi ta munakashat na wannan tarihin akwai al'allama me sunansa wannan ɗan abul hasanat al-laknawi abul hasanat abdulhai ibnu Abdulhalim Al-Laknawi wanda wani babban malami ne na ilmoma da yawa shi ma musamman kuma ilimin hadisi yana da littattafai da yawa daga cikin littattafansa masu matukar muhimmanci ar-raf wa takmil wannan raf wa takmil din wanda Abu Hudda ya ma ta'liqi ya ma tahqiqi ya ta'liqi mai kyau mai girma a ciki wannan littafi ne na jarh wa ta'dil sannan yana da littafi sharhi na muwatta mai suna at-ta'liq al-mumajjad ala muwatta'il imami Muhammad yayi dan karamin sharhi ne takaitaccen sharhi ne akan muwatta'il imam Malik riwayan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani wanda shine na farko wanda ya fara yin sharhi na wannan riwayar Abu al-Hasanat al-Laknawi yana daga cikin wanda suka fara ta'qib na wannan tarifin na al-Hafiz na Ibn al-Akfani yace wannan tarifin akwai matsaloli saboda ya daddako na wasu malamai da abin nan a takaice an iso zuwa ga inda الشيخ عبد الله ابن محمد بن الصديق القماري يربط التافين مسمى توجيه العناية إلى علوم الحديث رواية كو علم الحديث رواية ودراية توجيه العناية وتوميد هنكلي زوا علم الحديث رواية ودراية wanda a wannan littafin nasa ya ce duk abin da ke ciki mafi yawa ya ɗauka ne daga ɗan uwansa malaminsa ɗan uwansa yayansa a sheikh ahmad abul fayyid Ahmad ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari wanda shine muka bada misali da shi a cikin da ya je ya ziyarci malamin sa Ahmad ibn Rafi' al-Tahtawi din nan musnidud dunya to muna magana akan kanin ne yanzu wanda ya rubuta wannan littafin amma ya ce littafin kwato kan abin da ke ciki ya dauka ne daga karatun da yayi wajen dan uwansa yayansa Abul Faiz lokacin da suke karanta nukbatul fikr a wajensa ya ce kuma bayan ya rubuta bayan ya natsu da wannan abin da ya natsu da shi na abin da ya faɗi a cikin wannan littafin nasa wanda shine kuskurantar da Ibn al-Aksani da Imam Sayyidi a cikin wannan tarifin ya gabatar da wannan abin a Jami'ul Azhar a masallacin Azhar tare da tsakankanin malamai ya musu bayani akan muraja'a akan al-mabadi'ul ilmiya na ilimin musalal hadis duk da yake yace kuma dukan su sun yi muwafaka da shi banda mutum daya mutum ɗayan nan shine kadai bai muwafaka da shi ba yace shi gaskiya ba zai iya bai natsu da wannan ba ya zai a ce kana so ka ce duk malaman da suka gabata sun yi kuskure sai kai ne ka gano wannan daidai din so yasa bai yarda da shi ba yace amma mutumin ba wai ba malami bane malami ne sosai a ulumul qur'ani yana da littafi mai matukar muhimmanci a cikin ulumul qur'an amma kila saboda raunin shi ne a cikin ilimin hadisi yasa bai gane abin da shi yayi magana akai ba babu bukatan faɗin sunaye almuhim to shi me ya tarifin ilmul hadisi riwayatan me ya tarifin ilmul hadisi dirayatan kuma me ya hujjan shi akan kuskuren wayancan ya ce ilmul hadisi riwayatan shine ilimin hadisi wanda ke koyar da mu hukunce-hukuncen riwaya na hadisi ba wai ilimin riwayan hadisi ba a hukunce-hukunce na riwaya ƙa'idoji na riwaya wato ya haɗa mana duk abubuwan da ke da alaƙa da ilmin musalahil hadisi wanda muke cewa matsalar hadis kaga anan muna magana akan maslahat na malaman hadisi wanda shi ma yana koyar da mu ka'idojin riwaya ne da bayar da riwaya din da amsan hadisi da bayar da hadisin da sauransu sannan shine zai koyar da mu ladubban amsa din da ladubban bayarwa shine zai koyar da mu alfaz din da ake amfani da su shine zai koyar da mu sifofi na masu riwayan nan da hukunce hukuncen su na cewan udul ne ko ghairu udul ne ya ce wannan shi ne tarifin ilmul hadisi riwayatan za mu dawo kan shi domin sanin hujjansa akan wannan magana ya ce ilmul hadisi dirayatan kuma kun nan shi ibnul alfani ya ce ilmul hadisi riwayatan daga kalmar riwaya din nan an gano cewa ilimi ne da ke koyar da mu riwaya da ke sanar da mu yadda ake riwaya to shi kuma ya ce a'a kalmar riwaya din lallai tana da mahalli a cikin tarifin amma tana koyar da mu ilimin riwayan ne shi kuwa a diraya wanda ibn al-asfani ya kalla kalman daraya diri sai ya ce to ai ana nufin hukunce hukuncen hadisi ne na adala da na siha da rashin siha da sauransu sai ce a ba haka bane ai diraya sani babu sani a cikin hadisi in baka san hadisin shi kanshi ba ka san kalimat ɗinsa ka san ma'anan fiqihun da ke cikinsa domin an kawo hadisin ne ba dan kawai ka haddace shi ko dan ka san hukunce hukuncen shi inganci da sauransu ba a'a dan ka san hukunce-hukuncen da yake tattare da shi na yadda za mu yi addini domin masdarut tashri ne ba wani abu ne daban ba sai ce to ilmul hadisi dirayatan abin da yake nufi shine sanin matnul hadisi wa hifzihi wa ma'rifati ahkamihi wato fiqhihi sanin fiqhunsa wannan shine ilmul hadisi dirayatan ai dirayatan yace kuma kafin ibn al-akfani da bayan ibn al-akfani wannan shine mazhaban mafi yawan malamai da yake dama kamar yadda muka faɗi ba su mai da hankali wajen ta'arifin ba shi yasa ma da yawan su kuma ba su tsaya sun yi mutaba'an sun yi tatabbu'in ta'arifin nan shin daidai ne ko ba daidai ba to yace in ka lura da littattafai da yawa suna nuna mana da cewa idan suka ce ilmun riwaya suna nufin ilimin mustalahul hadith ne ka kalla al-imam al-khatib abubakar al-baghdadi me wa'innan littattafan nan masu yawan gaske littafinsa mafi shahara a cikin ilimin mustalah al-hadith shine al-kifaya fi qawaninir riwaya a gani al-kifaya fi qawaninir riwaya wanda yana magana ne akan ilimin mustalah al-hadith da ka'idojin riwaya da sauransu amma ya kira sunan littafin shi da mene al-kifaya fi qawaninir riwaya sai kawo kalman ar-riwaya maimakon ya kawo wani sunan daban haka nan wannan sahawi yana da littafi alhidaya shi ma a cikin wannan suna da littattafai da yawa wanda aka rubuta su suna nuni ga ilimin nan ɗaya ga cewan riwaya yana nufin ilimin matsalar hadis ne da yawa daga cikin littattafai yanzu saboda ƙurewar lokaci za mu bari a karatu na gaba insha Allah za mu ƙarasa abin da ya rage na bayanin wannan insha Allah أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته